أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa yau muna 21 ga watan bakwai hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1444 wanda ya daidai da sha biyu kenan ga watan biyu miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2023 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a satin da ya gabata mun tashi daga aya ta 24 zuwa aya ta 25 lokaci ya muna halinsa a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya wato a cikin suratu tauba a shafi na 190 daga aya ta 24 zuwa aya ta 25 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya alaramma Allah ce laqad nasarakumullahu fi mawatin kathira a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim لقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين الله سبحانه وتعالى يتي لقد نصركم الله والقلام أنا كرمت اللام الموطئة للقسم كوكما اللام الموطئة للقسم يعني أنت موطئة إتلام كما إتجتيشن فتنة muwatta'a kamar wanda zai magana shi da shimfiɗar da ita gaka ce akwai kuskure to wallahi an ka shafi a wajen malamai suka ce wallahi tabbas laqad nasarakumullah Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake ku fi mawatin kathira a wurare masu yawa an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake ku a wurare masu yawa kenan ba abinda zai boyayar Allah bane Allah ya taimake ku a badar Allah ya taimake ku walaƙad nasarakumullahu bi badrin wa antum azilla da sauran wuraren da aka yaƙi kafirai suka kwashi kashinsu Allah ce to wa yawma hunainin amma ranar hunain iz a'jabatkum kasratukum lokacin da yawan ku ya burge ku ya ƙayatar da ku an gane ko a satin da gabata mun yi bayanin wa yawma hunain wasu na ganin ba a na ba akan mawaqi to amma zance mafi inganci ko da mun ɗauki mawaqi wurare ake nufi يوم حنين لوكتي أكنفي أي أنا إيه أطف ظرف الزمان على ظرف المكان كم أنا إيه أطف ظرف المكان على ظرف الزمان ويوم حنين الله تيران حنين ونواجيني ونرافيني وندكي سكان مكة دطائف أنغاري كو بياني يا جبات أكنسا إذ أعجبتكم كثرتكم لوكتين دي يومكو يبرجيكو هكونك تي لن نغلب اليوم من قلة إن كأن بزاسو رنجايمو ina fata an fahimce ni iz a'jabatkum kasratukum allati to falam tughni ankum shay'a sai yawan naku bai amfani da ku da komai ba dan haka yawan ku ku musulmi da yawan kafirai ba shine ma'auni ba na cin nasara akwai al-asbabu zahira akwai al-asbabu batila in an ka ce al-asbabu zahira abinda ake gani ga zahiri malam bahaushe ce alamar karfi tana gani tana ga mai jiki amma tana yiwa ka iske mutum da babban jiki wani kuma yana da karamin jiki mai karamin jikin ya fi mai babban jiki ƙarfi an gane ko to wannan abin da ya ƙayatar da su ya burge su falam tuhni ankum shay'a bai amfani da su da komai ba shi yasa kafirai ma a lokacin da aka yi yakin uhud da yawansu ya ƙayatar da su a magana ta ɗansu malamai ko ko musulmi wato yawansu ya ƙayatar da su allah nuna musu ba yawansu bane yake bada wato nasara ko kuma da musulmin da kafirin dukkansu allah ya nuna musu nasara ba daga yawansu take ba ina fata an fahimce ni Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin suratu al-anfal in tastaftihu faqad ja'akum al-fath wa in tantahu fa huwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud wa lan tughni 'ankum fi'atukum shay'an walau kathurat yawan kuma zai amfana da ku da komai ba wasu kace kafirai wasu kace a'a mu'minne ake nufi yawan kuma zai amfane ku ba an gane ko kenan ba yawa ne ke ba da nasara ba jama'a ku koda ka yawa ba ce ta babu da nasara ba a yakin ni a yakin wato badar kenan wasu ka ce a'a da kafirin da mu'minin duk abin ya shafe su yawan ku ba shi ke bada nasara a wajen mu'mini ba ko wajen kafirai idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a bata amfanar da ku da komai ba wa daqat alaykum al-ardu bima rahubat kasa ta yi muku kumci duk da yake tana da fadi wato in mutum ya shiga cikin matsala sai kaga wurin da yake da wato karamin wato abin nan yake da faɗi sai ganshi a kaɗan musamman in wahala ta kama sai ka ji an cewa ne baya gudu ƙarya ne babu wanda bai gudu ana zaune sai wuta ta kama sai ka ga excellence ya ruga da gudu ya bar ya bar masu tsaron shi shi tsaya wuta ta kone shi a gani shi yasa in wahala ta kama waɗanda ake ganin ba su iyawa gurgu sai ka gane shi gaban masu gaban masu cinan sai ka ga gobara ta tashi mace tana gaban maza ta zan liman saboda bala'i in ya zo zan ce a cewa da bai gudu wallahi ƙarya ne sai dai in wuya ba ta zo ba an gane wannan ko don haka komi fadin abu shi yasa wani lokaci ake daukan fadin abu da karancin shi daga halin dan adam sha'ir ya ce laili wa laili na fanau mikhtilafahuma wa lailu akhul musibati fihi tulu laili wa laili dare na da dare na asalin dare tsawon shi lokaci ɗaya ne ko ba haka ba idan ya zamanto lokacin sanyi ne tsawon lokacin darrai guda ne idan ya zamanto lokacin zafi ne tsawon su guda ne domin cikin lokacin sanyi dare ya fi tsawo lokacin zafi dare abin nan yini ya fi tsawo to amma a ce cikin sanyi yini biyu sai ka samu bambanci tsakankanin su ko a cikin zafi tare da kuma cewa cikin lokaci ɗaya ne me yasa saboda halin da kake ciki yace to na fa nau mikhtilafahuma baccin da nake yi shi ya bambanta su shi ya kore an gane ko wato ikhtilafahuma wato baccin da nake yi ya kore bambanci ma'ana in ina bacci na kwanta na tashi na kwanta na tashi ban gane bambanci tsakanin dare da dare amma walailu akhul musibati fihi tulu yin daren wanda a tare da musiba tsawo yake yi shi yasa ake cewa yanzu ake da ciwo ya ga dare shi yasa mai ciwon kunne da mai ciwon ido da mai ciwon hauri da mai ciwon hannu su sun kasan abin da ake ce ma dare kai kai da ka ci tuwo ka koshi ka cika cikin ka taf ka bude baki kana minshari ko saraga kamar kari ya mutu ba ruwanka da wata matsala na fata ana fahimta ta amma wanda ke cikin bala'i a wannan yini zuga yake shi shi yasa likita yake bambanta dare da dare don wani daren da yake yi a gidan shi ba ɗaya bane da daren da yake yi a gidan likita waɗansu na ƙugi suna kaza suna kaza suna kaza suna yana kula da su ina fata an fahimci shi yasa kiyama ma Allah sifanta ta da wato fa zalika yawma idhin yawmun asir ala al-kafirina ghayru yasir ga kafiri ba mai sauki ba ce kenan mafhumuhu alal mu'mini na yasir shi yasa shi mumini kiyama ba ta tada masa da hankali domin domin yana da imani shi yasa sai ka bambanta ka daina kallon kanka irin yadda kake haka kowa yake yadda kake imani da alqur'ani imanin mutane da alqur'ani ba ɗaya bane ko da sun yarda da shi an gane ko kuzarin mutane game da taimaka ma addini ba ɗaya bane ilimin mutane ba ɗaya bane yadda kake kishin addini ba haka bane wani ke kishin addini shi yasa in kana da awa ka rinka hankalta ma alfuruqul fardiyya in kana karantarwa ka rinka hankalta ma alfuruqul fardiyya imanin mutane ba ɗaya ba sai kana son kowa ya dan daidai da kai ba zai yi wa ba wanda an kaga imanin shaida ranke ranke duk abin da ya kawo Allah sa albarka sannu sannu a tafi haka nan wanda yake da hali mai yawa ya kawo haka cikin ilimi haka cikin kuɗi idan aka zo neman taimako wanda ya kamata ya bada miliyan ɗaya sai bada ɗaya wanda ya bada dala biyar sai a ce Allah sa albarka ita ce yafi karfi yafi karfin ta to a in mun fahimci wannan ba muna son kowa sai ya koma tamkar mu muna ma kowa hukunci irin namu muna son kowa ya karbi uzurin mu amma kuma ma son mu karbi uzurin kowa shine dalilin da yasa kasashen musulmai da harkoki na da'awa suke cikin matsala ina fata an fahimce ni wannan ɗaya daga cikin baitocin da na kawo kuma akwai baitoci da dama da suke nuna irin wannan bambanci na lokaci saboda halin da mutum wato yake ciki an gane ko to wa yawma hunayn idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat kasa ta muku kumci duk da yake tana da fadi matsalar ba daga kasa take ba daga cikin halin da kuke ciki thumma wallaytum sannan kun ka juya mudbirin kuna masu bada baya waɗansu malamai suka ce to ai wallaitun kun ba da baya mudbiri na kuna masu ba da baya to ai kuma kama akwai alhashi a cikin ilimin balaga kama an kawo su kalmomi waɗanda ba a buƙatar su a wancan satin mun kawo magana ta malamai waɗansu ka ce wallaitun kun juya kun ba da baya an gane ko wato mudbiri kun dogi bayan kun juya kun ba da baya ba tsaya kun kai ba sai kun kusa kai kun ci gaba dai waɗansu kuma suka ce a'a wallaitum bi qulubikum kun juya da zukatanku mudbirin bi ajsadikum kuka juya kuka ba da baya da jikinku ina fata an fahimce ni akwai dai maganganu na malamai da dama to a nan kafin mu tafi akwai matsala guda biyu da nake son in fitar su ne nake son in fitar a karkashin wannan aya a gurguje abu na farko shine cewa wannan yaƙin hunaini da Allah ya zance kalima ta alharbu mu'allaf ce ma'ana cikin larabci akwai abin da bai da ta'u amma suka iske shi mu'annas mu'allaf majazi suke kiransa الله سبحانه وتعالى كتوا فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها بيتي حتى يضع الحرب أوزاره با مؤلف ني مجازي أما إن كان مثلا يقول كمسكتي باب مسألة إن كانت حتى يضع الحرب أوزاره أما باتكين قرآني با على العربي mun fahimci wannan to kalima ta yaki za ka iya fitar da maudu'i da dubu a ƙarƙashinta domin mu da mun zo kalma shi ke na zai mu ce alharbu an ƙari a'a alharbu yaƙi to yanzu yaƙe-yaƙe kala biyu ne akwai yaƙi na gaskiya na tabbatar da addini akwai yaƙi na ƙarya don tabbatar da zalunci ko a mamaye wata ƙasa don zalunci ko ko a yaƙi wata ƙabila don zalunci ko a yi wani yaƙi don cimma wani buri na duniya kaga ka samu kala na yaƙi guda biyu na biyu sai ka zo zuwa ga yaƙe-yaƙen da annabawa suka yi yaƙe-yaƙen da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi darasi ne za mu ɗauka yaƙe-yaƙen da sayyidina abubakar radiyallahu anhu yayi nawa yayi waɗanda ko ya jira kansa ko ya tura sayyidina umar nawa umar nawa usman nawa aliyu nawa darussa nawa za mu ɗauka daular umawiyya yaƙi nawa ta yi daular abbasiyya yaƙi nawa ta yi daular turkiyya yaƙi nawa ta yi daulolin kafirai na can da farisawa da rumawa yaƙi nau suka yi a yanzu turawa yaƙi nau suka yi yaƙin duniya da ɗaya yaƙin duniya na biyu yaƙi tsakanin ƙasashe me ya dalilan wannan yaƙi wa ya ci nasara wa aka ci nasara a kansa bincike ne mai yawa ƙarƙashin wannan kalma mun fahimci wannan da kyau ko abu na farko kenan sai abu na biyu wato shi ne cewa da Allah ce id a'jabatkum kasratukum yawan ku sai ya kayatar da ku wato tsakanin musulmi da kafirai akwai abin da ake kira al-ijab jiji da kai malaman zaure suna kiran shi mamakar da kai daga mamaki ne mutum yana ganin kansa wani abu ina fatan kuna fahimta ta to a nan akwai abu guda biyu su kafirai suna jiji da kansu sun ƙi imani kuma suna iya taka dokokin Allah su zauna lafiya su kuma muminai ko mu ce musulmi su kuma suna jiji da kai ta fuska guda biyu wannan misalai ne nake bayarwa wato wani lokaci musulmi yana ganin shi in ba da shi ba addini ba zai ci gaba jiji da kai wajen kawo taimako cikin addini ko ko a'a musulmi sai ya saba ma doka ta Allah a matsayin shi na musulmi ya san haramun ne amma sai yana ganin shi don yana da wani abu ko yana kaza ne shi yasa yake yi to duk irin wannan suna daga cikin abubuwan da ke halakar da ɗan adam kaga nan Allah ya faɗi id a'jabatkum kasratukum nan adadin su ya kayatar da su suka sa tsammanin bi nasara tana daga adad wani lokaci kuma abin da ke sa su sa tsammanin su ci nasara menene ni wato al'udad jam'i na udda tattali muna ganin muna da makamai da yawa su za su ba mu nasara to wannan bai dace ba a'a makami hanya ce ta samun cin nasara amma ba shi ke ba da nasara ba idan fata ana fahimta ta ko kuma jiji da kai saboda launi wane fari ne wane baki ne ina fata an fahimci ne ko ko jiji da kai da nasaba wane ya fito daga kabila kaza ko daga family kaza ko ko jiji da kai saboda yare ko ko jiji da kai saboda ilimi ilimi na kere-kere turawa suna ganin dalilin da yasa suke kafirce ma Allah ba wanda ya yana su abin da suke so saboda suna da karfi na tattalin arziki da karfin makamai da karfi na kamfuna da karfi na jami'o'i na bincike-bincike su kuma koko ilimi na addini malami sai ya ga yanzu saboda yana da ilimin addini shi kowa ba kowa bane kuma yana da izinin ya taka doka ta Allah amma mutane su busu su taka doka ta Allah ba kaga yana son ya bambanta kanshi da su to irin waɗannan abubuwa duka suna daga cikin abubuwan da wato suke kawo rigima wani ga ya kamata shi a matsayin shi na musulmi yana da damar da bai taka doka addini saboda shi an haife shi a yanki kaza ko ko wato shi wato ya fito ne daga family kaza ko ko yana da matsayi kaza mutum yana da matsayi na, na jagoranci a cikin al'umma ko na addini ko na tafiyar kasa sai yana ganin yana da izinin ya taka dokokin Allah to duk irin waɗannan sabubba ne na halaka da musulmi da kafiri kowa wajibin shi ne ya taimaki addini an gane ko ko shi kafiri musulmi wajibi ne ya taimaki addini amma ba kai ne addinin ba kai za ka kawo taka gudunmuwa ne kuma ko ka taimaka ma addinin ko baka taimaka ma addinin ba addinin zai ci gaba in kana ganin kai malami ne kana karantarwa kana ɗalibai in ba da kai ba addini ba zai to da na karantarwa malami dubu nawa a akwai bisa doron ƙasa yanzu suna karantarwa in ka bari ɗaya ne daga cikin su ya bari ko duk malaman duniya gaba ɗaya suka daina karantarwa addinin Allah ne Allah ne zai kawo wanda su ma addinin sa aiki don haka kafin ka taimaka ma addini akwai wanda suka rigaye ka suna cikin ƙasa to kafin ka zo wa kirkin addini yanzu kana nan kana yi dubbai suna nan suna yi a cikin ƙasar ku da wajen ƙasar ku to yanzu ya za a yi idan kai ka daina su su daina ba addinin bai tsaya idan kun mutu gaba ɗaya kuma addinin yana nan kuma zai ci gaba to shi yasa irin waɗannan abubuwa ijab shi dan yake zo ma dan adam da su amma dukkan su alkuwa ilmiya da alkuwa arruhiyya da alkuwa aljasadiyya ko alkuwa asilahiyya na makamai wannan duk shirme ne ba su suke ba da nasara ba Allah shi ke ba da nasara ina fata an fahimce kada wannan ya ruɗe ka dan kana musulmi nasaba ka dan ka fito daga gida kaza ko kabila kaza ko yare kaza ko launi kaza ba ruwan Allah da wannan in kai aiki da dangantaka ka mutu yahudawa kullum abin suke tunƙaho da shi menene su ƴaƴa ne na annabawa wa qalat al yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu sun ce su ƴaƴan Allah ne malamai suka ce nan ana nufin nahnu anbiya wato abna'u anbiya illahi mu ƴaƴan annabawan Allah ne ina ruwan Allah da kai dan annabi dan annabi Nuhu shi daga cikin ƴaƴan ulul azmi min ar-rusul amma wutar jahannama ce makobarsa وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين كسنتي وشتم ببان النبي الله منزن الله بسيرة الدشيبة مات النبي لوط wutar jahannama mata annabi nuhu wutar jahannama daraba Allahu mathalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihayn fa khanatahuma falam yughniya anhuma min Allahi shay'a wa qila idkhula an-nar ma'a ad-dakhilin fir'auna wato babban kafiri ne innahu kana aliyan min al-musrifin amma mata shi da ta yi imani aljanna za ta wa daraba Allahu mathal lil ladina amanu imra'at fir'aun id qalat rabbi bin li 'indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa 'amali wa najjini min al-qawmi adh-dhalimin annabi ibrahim babansa an gane ko sun ce kanin babansa ne amma dai zahirin malaman tafsiri abin sun kanin jaris babansa ne amma kuma mi Allah ya ce ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم مجي وتجهنم ماتا الجنة فرعون ماتا وتجهنم ماتا النبي لوط ذنوه مجي الجنة النبي نوح النبي لوط da cikin aljanna uba cikin wuta annabi ibrahim da babansa uba cikin aljanna ɗa cikin wuta annabi nuhu da wa da ɗansa don haka ba wata dangantaka ka daina zakuwa cikin addini ka nuna kai kaza ne ko kazar kowa bawan Allah ne kuma kowa wajibi ne ya bi alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam wannan shi ne addini amma da an ce a'a wani shi ne dama yayi kaza wani bai dama kaza ba addini za a yi ba yanzu an shiga wani abu to wannan shine ke ruguza tafiya ta addini ina fata ana fahimta ta in kai ijabu kuma da iliminka shikenan Allah subhanahu wa ta'ala ce kafirai falan ma ja'atul mursuluna wato bilbayyinati farihu bima indahum min al-ilm shikenan wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un wato lokacin da suka zo suna ganin su suna da ilimin kere-kere sai zan sanadiyar halakar su da haka duk abin da yi girman kai da shi in dukiya ce karuna yayi tinqahu da dukiya ya ta kai shi fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard in mulki ne fir'auna yayi tinqahu da mulki Allah ya halakar da shi an gane ko ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi ya ce ana rabbukumul a'la ya ce alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin falawla ulqiya alayhi aswiratun min dhahabin aw jaa ma'ahu al-mala'ikatu muqtarinin fastakhaffa qaumahu fa ata'uhu innahum kanu qauman fasiqin falamma asafuna intaqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin duk abin da kai in ilimin addini ne kake aiki da shi yahudawa sun ki aiki sun halaka masalul ladina hummilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamasalil kalb in tahmil alayhi yalhath aw tatruku yalhath dhalika mathalul qaumi alladhina kadhabu bi ayatina faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun in kana takama da karhi ne na makamai ko na jiki adawa sun yi aiki da wannan Allah ce fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairi alhaq wa qalu man ashaddu minna quwwa kana zakuwa kana ce mai Allah ya ce ai kaza Allah ya ce kawai ka ga muna man ashaddu minna quwwa wane ne ya fi mu karfi haka zo ka ce mana wai akwai wuta za a samu wuta wai Allah ya ce ai kaza to ba za a yi ba man ashaddu minna quwwa Allah ce awalam yaro anna Allah alladhi khalaqahum wa ashaddu minhum quwwa wa kanu bi ayatina yajhadun ya aka kare fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisatin linudhiqahum adhab alkhizyi fil hayati ad-dunya wa la adhab al-akhirati akhza wa hum la yunsarun sannan Allah subhanahu wa ta'ala wato yake cewa a cikin suratul haqa sai Allah faɗi yadda an kai da su nan ba an ce an turo iska ba a'a sai Allah faɗi yadda aka yi da su aka ragargaza su Allah subhanahu wa ta'ala ce wa fi wa cikin zariya ta ce wa fi adin iz arsalna alaihim ar-riha al-aqim ma tadharu min shay'in atat alaihi illa ja'alathu karramin amma a cikin haqa sai faɗi yadda an kai wato ya ƙara tafsirin abin ya ce kazzabat samudu wa adun bil qari'a fa amma samudu fa uhliku bil taghiya wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya sakharaha alaihim سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كاغن متاني كوكونشي ka annahum a'jazu nakhlin khawiya kamar dai iccen da biyu ne wanda an rarake shi tsake shi babu komai an riga an kare iska sai ta zo ta dauki kato kato maji karfi na adawa sai ta taba tiya da shi ta girgiza shi ta buga shi ga kasa fat kamar kwado shi an riga an kare to ku da kunka ce man ashaddu minkum quwwa to garihun ashaddu minkum quwwa da haka da adam ya hattara da Allah duk abin da kaka ji to ka kya Allah Allah kai mu mai kyau to wannan kine ya kamata wajen id a'jabatkum kasratukum mai hattara da ganin yawan mu ba yawan mutane ake bukata ba dan da yawan mutane sun bika shin ni suka bika ashi akan gaskiya ko akan ƙarya suka bika kafirai kullum suna cewa nahnu aktharu amwalan wa auladan wa ma nahnu mu'azzabin suke da yawa suke da yaya suke da mata suke da mulki suke da kaza suke da kaza ina ruwan Allah da wannan duniyar gaba ɗaya da abin da ke cikinta da abin da kake da shi na Allah ne Allah ga da mai baka to ya za kuma kai ma Allah kai ma Allah jiji da kai ka gama lafiya sai in ka tuba Allah ya murmai kyau Allah ramon na ayar gurta karamu je thumma anzalallahu sakinata ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين mai jalali ne ce sun ma'anzal Allah sannan Allah ya saukar da sakinatahu natsuwarsa tumaninatahu shine wato natsuwa ala rasulihi akan manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ko wa alal mu'minin kuma ya saukar da ita ga mu'minnai shi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun lokacin da aka fara kawo hari Allah ya bashi natsuwa amma su mu'minnai sai bayan sun juya sun ba da baya sannan natsuwa su ta zo sai mun bambanta kuma ba dukkan sahabbai bane suka yi gudu kamar yadda muka yi bayani a wancan satin ina fata an fahimce mu don in an ka ce wallaitun mudbirin ba yana nufin manzo shi kan shi ya juya ya bada baya ba mu yi hattara da wannan ya ce to faruddu ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai aka dawo da sahabbai zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam lamma nadahumul abbas lokacin da abbas babban manzo sallallahu alaihi wa wasallam ya kira su bi iznihi da izinin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a kira su wa qatalu sai suka yi yaki an gane ko wakatalu sai suka yaki wa an zala junudan lam tarauha Allah ya sabkar da runduna an gane ko ko rundunoni lam tarauha waɗanda ba kwa ganin su mala'ikatan mala'iku ne kenan wa azzaba alladhina kafaru domin an ka ce junud runduna Allah ba wai guda bace ba dole ba sai mala'iku amma sai an ka tantance shi aka ce mala'iku mun fahimci wannan da kyau ko wa azzaba alladhina kafaru Allah ya azabtar da waɗanda suke kafirai mafhumul illa yasa Allah ya musu azaba saboda suna kafirai bil qatli Allah ya bada iko aka kashe su wa zalika jazaul kafirin wannan shine sakamakon kafirai ya kamata a ce wa zalika jazaohum sai an ka ce wa zalika jazaul kafirina an ka kawo al-zahir mawdi' al-mudmar saboda a nuna maka illar da ta sa an kai musu wannan sakamako in yace wa zalika jazaohum ayya isa amma ne illa biyu ya kawo wa azzaba alladhina kafaru limadha azzabahum likufrihim wa zalika jazaul kafirin limadha kana hadha jazaohum li'annahum kafirin dole sai ka fahimci wannan ba wai haka kawai za a kowa ya ta ɗaukar nasira gagagaga ba a ta tafiya ina fata an fahimci ni to ibnu ashur a cikin tafsirinsa at-tahrir wa tanwir yake cewa thumma anzala allah yace atfun ala qawlihi wa yawm hunain id a'jabatkum kathratukum domin muna son mu san alaka ne tsakanin wannan aya da ayoyin da suka gabata to sai ce thumma anzala allah yace atfina akan wa yawm hunain id a'jabatkum kathratukum yace thumma dalatun ala tarahi rutbi ita summa tana nuna attarafi samun tazara an gane ko arrutbi wanda kuma yana nuna arrutba mataki mataki ma'ana in summa ta zo a larabci tana nuna wannan ya zo bayan wannan kuma akwai lokaci akwai tazara tsakankaninsu in ni ce ja'a muhammad wa ahmad muhammad da ahmad sun zo to ita alwawu la tufidu tartib yana yiwa Ahmad ya zo sannan Muhammad yana yiwa Muhammad ya zo sannan Ahmad ya zo yana yiwa akwai tazara yana yiwa babu tazara alwawu tufidul atf an gane ko ba ta nuhin at-tartib wala tufidu tarahi والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما kaga sujjadan suna sujjada wa qiyaman kuma suna bi suna tsayuwa cikin sallah da wani ake farawa in dai sallah ce wanda shari'a ta da ita to kaga nan walladina yabituna rabbihim qiyaman wa sujjada mun fahimci wannan da kyau ko to kenan ita ko fa'un tufidu al-atf ma at-ta'qib in an ka kawo fa'un tana nuna abu ya faru bayan wannan amma kai tsaye ina fata ana fahimta ta yanzu in nace ja'a muhammad fa ahmad to muhammad shi ya fara zuwa sannan kuma babu lokaci mai nisa sai wancan ya zo amma in nace ja'a muhammad thumma ahmad tabbas muhammad shi ya fara zuwa sannan ahmad amma akwai tazara tsakankaninsu kuma tazarar za a hankalta mata ne daidai ma'ana da kuma halin abu ina fata ana fahimta ta to wannan shine abin da ya kamata mu gane yace malam yace fa inna nuzula as-sakina domin sabkan natsuwa wa nuzulal mala'ika da sabkan mala'iku a'zamu min an-nasr al-awwal yawm hunain yafi girma daga nasar da suka samu ranar hunain ala anna tarahi zamani murad tare da cewa kuma zamanin an hankalta mishi ana bukatar shi domin an hankalta ma wancan lokacin da wancan lokaci wato lokacin farko da suka yi gudu da lokacin da Allah ya sabkar da mala'iku ai ba lokaci guda bane ina fata an fahimci ni to dan haka dai ita thumma anzalallahu sakinatahu tana nuna cewa bayan yakin Hunain a farkon shi an fara aka samu matsala sannan ne bayan wallaitun mudbirin bayan kun juya kun ba da baya thumma anzalallahu sakinata shi za ka gane alaka bayan juyawa da baya ne sannan natsuwa ta Allah subhanahu wataala wato ta sabko ban sani ko mun fahimci wannan ba ثم أنزل الله سكينته سنة الله يسبكد نسوسه ala rasulihi akan manzonsa wa alal mu'minina kuma akan mu'minai kaga wannan yana nuna sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu'minai ne ba kafir bane akida yan shi'a kaga nan mu'mini ne yace wannan mu'mini ne din an gane ko a yakin ne aka yi kuma Allah kire su mu'minai kuma bai ce alladina amanu ba ma sai ce mu'minin wato sifa ce wadda tana rushin tabbatar imani gare su kai ko dan shi akan zabar kace ba su da imani to su Allah ya shi da imanin su kai wa yake shi da imanin ka mu kai muna tambayan ba sai ka man gaya muna kai imanin ka wa yake shi da akan shi ina fata mu ce su wadanga Allah ne ya shaida cikin alqur'ani ka je ce musu qatiluhum yu'adhibuhum Allah bi aydikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudur qaumin mu'minin ka je kira su mu'minai sannan yace laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara yace wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wal ladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidin fiha abada a qira'ata ibn kathir tajri min tahtaha al-anhar sannan yace لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى نوكم يتشي مؤمنين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين الله ne ya faɗi wannan to kai muna jiran sai ka kawo da ya shaida imaninka dan shiya mai kafitar da sahabbai Allah ya kyauta to wa anzala junudan lam tarauha Allah ya sabkar da rundunoni waɗanda ba ku ganshi ba malamai suke cewa mala'iku sun sabka a cikin hali guda hudu ina fata mun fice hali guda hudu kalima ta junudan lam tarauha wato wurare guda uku ne ta zo cikin alkur'ani junudan lam tarauha din nan guda uku ne cikin alkur'ani kuma suna nuna sabkan mala'iku wuri na farko gashin a cikin suratul tauba wa anzala junudan lam tarauha wuri na biyu a cikin suratul tauba illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thani ithnayn id huma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana fa anzala Allah sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarauha wuri na uku cikin suratul ahzab ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaikum id ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha haka malamai sun kace in kace baka yadda ba akwai ƙari muna jiran ka samo ka kawo mu ga inda kuskure yake a gyara don addinin ba nau bane ba naka bane ba na wani bane na Allah ne mun fahimci wannan da kyau ko to wurare guda hudu ne mala'iku suka sabka a hunain sun sabka wato a badr sun sabka a uhudu malamai suna ganin sun sauka a yakin ahzab sun sauka amma sai ana ganin wuri guda ne kawai mala'iku suka yi yaki shine yakin badar nan mala'iku sun yi yaki amma sauran sun sabka ne dan saboda mi dan saboda sanya ma mu'minai natsuwa ka ganin anzalallahu sakinatahu ala rasulihi nan mala'iku ne sun sabka in sun kaga mutane suka ga adadi mai yawa to za su yi za su yi farin ciki can a kazwatul ahzab saboda an kewaye su in sun kaga adadi mai yawa za su samu natsuwa tare da Allah ya turo mi ya turo iska ta taimake su can a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake sana abubakar mala'iku su kashe kafirai ba amma sun samu nutsuwa amma a badr shine wato sun yi yaki a uhudu an yi sabani ina fata mun fahimci shi a badr sun yi yaki idh yuhi rabbuka ila al mala'ikati anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu sa'ulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'b fadribu fawqa al-a'naqi wadribu minhum kull banan kaga gongon nassi ne wanda yake nuna a yakin badr sun yi yaki والله تعالى أعلم وعذب الذين كفروا الله سبحانه وتعالى عذب تد كافرين كاغا عذاب عن الدنيا وانا سكي تاي انت عذاب كافرين سي اتي اه اي لاهر الله بمسو عذاب عذاب الله كافرين اكو تن الدنيا اكو تن لاهر كما عذاب الله كلا بيوتي اكو حسيه اكو معنويه azabar da ta shafi jikinka wanda zaka ji daɗi ko ko azabar Allah ya sa ka cikin bakin ciki kullum kana cikin damuwa da tsoro kafiri ko babu wanda bai cikin damuwa ba cikin tsoro da zaran kana shirka kullum cikin tsoro kake allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun ƴaƴanka in kana musulmi sai Allah ya sama natsuwa da dukiyarka amma su kafirai da dukiyar da ƴaƴan da matsayin duk fitina ne gare su fala tu'jibika amwaluhum wala auladuhum inna ma yuridu Allah li yu'adhibahum biha fil hayati dunya wa tasfa anfusuhum kafirun da haka cewa azaba Allah sai a lahira wannan kuskure na a nan duniya Allah ya faɗe da mutane da annabi lutu lahira ake فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد الله يفعل إيه دا آداوة أن قال يكون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات أنا الدنيا لي ثموداوة أن قال يكون أما ثمود فهد فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صائقة العذاب الهوني أنا الدنيا لي mutanen makka an azabtar da su da yunwa da sauran abubuwa yawman na batishul batishatal kubra inna muntaqimun duk anan duniya ne wa ya gaya maka sai a lahira ne shi yasa wannan magana ba gaskiya bace in Allah ya ga dama nan duniya ya ba ku iko ku yake su ko ya azabtar da su in ya ga dama kuma ya turo musu wata musiba gashi nan kana ganin guguwa ta je ayi ambaliya ayi girgiza kasa a wajen kafirai azaba ce wa ya gaya maka Allah ba zai azabtar da su ba sai lahira ba gaskiya bane wannan kuskure ne ko kuma mu ce fahimta ce bata kai ba wani yake fassara wannan wa azzaba alladhina kafaru Allah ce shi azabtar da kafirai to anan akwai al-isnad Allah ne ya yaki tunda an ce Allah azabtar da su ko ba haka ba ai ba Allah ne ya yaki ba musulmi ne suka je yakin Hunayn ko ba haka nan bane kuma su suka yi yakin har suka karkashe kafiran amma da izinin Allah aka yi da Allah bai ba da izinin ba ai su musulmi har sun juya sun ware ko ba haka nan bane to amma Allah ya ba su iko har suka zo suka yi yakin sai cewa azabal ladina kafaru bai ce ku kuka azabtar da su ba ina fata an fahimci قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم don ka gane abin da ake so a ce wa zalika jazaa'ul kafirin wancan shine sakamakon kafirai a duk inda suke a waɗannan kafiran Allah ya azabtar da su kuma duk wanda ya ɗauki sifa ta kafirci to wannan shine sakamakon shi in dai yana yaƙi da Allah to Allah zai taimaki mu dai akan shi in dai sun tsaya ma imanin sun tsaya ma tauhidi sun yi aiki da abin da Allah ya ce ba wani kafiri da zai rinjaye su in kaga an samu matsala to jarabawa ce Allah subhanahu wataala yana jiran lokacin da zai bada nasara ya bada nasara ko kuma musulmi su gyara ayyukan su Allah subhanahu wataala ya taimake su Allah ya taimake mu gaba daya Allah masai Allah ce kuma yatubullah ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم
Allah subhanahu wa ta'ala ce thumma yatubu Allah sannan Allah ya karbi tuba mun dawo cikin tafsiri na Jalaluddin da shi muke farawa galibi sannan mu cikin tafsiri na Ibn Ashur mu faɗi wato munasaba tsakanin ayoyi sannan mu faɗi asbabun nuzul in akwai misali a cikin littafin al-isti'ab fi bayan al-asbab mu bayyana wanda ya inganta da wanda bai inganta ba sannan kuma in akwai alaka tsakanin su da aya mu bayyana cewa waɗanda asbabun nuzul kai tsaye ne in sun inganta ko ko waɗanda suna shiga ƙarƙashin aya ne to yanzu mun dawo cikin tafsiri na jalalaini thumma yatubu Allah sannan Allah ya karbi tuba min ba'di zalika bayan haka ai bayan wancan abin da ya faru ala man yasha'u akan wanda Allah ya so minhum daga cikin su bil islami ta fuskan musulunci wallahu ghafurur rahim Allah ghafurun mai gafara ne siga ce ta mubalaga fa'ulun rahimun Allah mai jinkai ne an gane ko siga ce ta mubalaga yana da rahama kusan wato da ya kasa ta ɗari sai ɗauko ɗaya sai jeho a duniya cikin shi ne mutane da sauran dabbobi suke taimaka suke tausayin juna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce cikin wannan kaso ɗaya dabba take daga kofatun ta ga sauran ga ƴaƴanta nan ka ta cutar da su duk rahamar da akwai duniya kashi ɗaya ne 99 sai an je lahira ina fata ana fahimta ta to wannan shi ne abinda mai jalali ya kawo a nan wato kafin mu ci gaba da bayani cikin littattafai shine cewa mai jalali ne sai ya ci afwan mai ibn ashur a cikin tafsirinsa at-tahrir wa tanwir yace thumma litarahi rutbi tana nuna attarahi ma'ana jinkiri ar-rutbi kuma wanda yake nuna an bi mataki mataki domin ar-rutba daga mataki mataki ne an gane ko wato tana nuna daga wannan an samu tazara sai an ka zo akan wannan atfun ala jumlati thumma anzala Allahu sakinatahu kenan shi thumma yatubu Allahu atafina akan thumma anzala Allahu sakinatahu ala rasuli ala rasulihi ila qawlihi wa dhalika jazaa'ul kafirin malin yace wa hadha isharatun ila islami hawazin wannan yana nuna da an ka ce thumma yatubu Allah ishara ce ta Allah zuwa ga musulunta kabila ta Hawazin waɗanda suka yaki da manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam mutanen Ta'if ba'da al-hazimati bayan an ci su da yaki fa innahum ja'u rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sun zo ma manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muslimina suna masu miƙa wuya sun shiga musulunci ta'ibina sun tuba kaga wannan ya nuna kuma mu'jiza ta alqur'ani shi ake kira al-ikhbar al-gaibi qur'ani ya bada labarin abu ya ce zai faru kuma sai ya faru kaga ya ce thumma yatubu Allahu min ba'di dhalika ala man yasha ya nuna za su yi tuba kuma sun tuba din kiran ko kaga qur'ani ba ƙarya bane da ƙarya ne da mi da ba za su tuba ba mun fahimci wannan da kyau ko Allah ce idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja ƙur'ani ya ba da labarin abu lahabin da matarsa kafirai ne kuma za su mutu kafirai tabbat ya da abi lahabin wa tabbe ma aghna anhu maluhu wa ma kasabe sayasla naran zata lahabe wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad kaji ya ce yan wuta ne ga yadda abu lahabin yake kiyayya da alkur'ani matarsa take kiyayya da alkur'ani da alkur'ani ba gaskiya ba ne da ko a munafunci abu lahabin zai fito ce jama'a na musulunta ya karanta da manzo Allah ko bai karanta da shi ba ya karanta da shi amma hayyan mutu akan kafirci ya mutu al-ikhbaru wato al-ghaibi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zama kuma mutane ba ko ya zama kuma mutane ya zama kuma mutane a'a to amma kuma da ya bada labarin cewa abu lahabin kafiri zai mutu kuma haka ya mutu kafiri kuma babban sani matarsa kuma ce hadda ita an kai gyara an ka kara wa mar'atuhu hammalatul hatab ko hammalatul hatab a wata qira'a kuma ta mutu kafira qur'ani ya bada labari dan ka gane qur'anin nan daga wajen Allah subhanahu wata'ala yake ina fata an fahimce ni shi yasa akwai wani babban fasto a kasar Canada ana kiran shi Carrie Mill Carrie Mill wani babban fada ne sai ya ɗoki alkur'ani wata rana ya ce yana son ya gano kuskure a cikin alkur'ani da ya ɗauki alkur'ani yana duba ayoyin alkur'ani ƙarshe fa sai ya ƙara shiga cikin bincike ƙarshe ya ƙara shiga cikin bincike kai ran nan sai ga kari mil ya kira al'umma gaban jama'a ya yi kalimar shahada ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a abin mamaki wanda kuma da ya shiga da'awa da yawan mutane sun musulunta domin wanda ya san kiristancin da kyau abin ba zai ba shi wahala ba balma ahmad didat na kasar south africa ya yi wato karatu gare shi ya yi koya mishi yadda ake tattaunawa da kiristoci to daga cikin dalilan da ya bayar littafin shi wanda an kai tarjama da larabci ina da littafin a gidana yake cewa daga cikin abin da ya sa yan musulunta an gane ko shine cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada labarin Abu Lahabin tare da cewa dan uwansa ne zai mutu a matsayin kafiri matarsa za ta mutu a matsayin kafira kuma suka kasa shiga cikin musulunci ko da abu na finci sun ka mutu kafiri yace da alqur'ani ba gaskiya bane da sun yi kokari su karitar da alqur'ani daga cikin dalilan da bayan kin yace na biyu daga cikin abubuwan da suka kawo na musuluntarsa ya kawo ko a cikin wani littafin wato daga ciki shine cewa ana cewa alqur'ani magana aljannu ce sihiri ne ko magana ce ta aljannu ko ko magana bokaye ce yace to kuma inda a fara karanta alqur'ani da ni ake farawa a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya za a yi a ce shaitan ya koya ma abinda zaka samun kariya gare shi wa ma tanazzalat bihi ash-shayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un innahum 'ani as-sam'i lama'zulun fala tad'u ma allahi ilahan akhar fatakuna min al-mu'adhdhabin yake cewa daga cikin dalilai waɗanda suke nuna cewa alkur'ani daga wajen Allah yake manza Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sunansa na Muhammad so hudu yazo a cikin alkur'ani haka ne ko ba haka ba ma kana muhammadun an gane ko ala ma kana muhammadin a'a wa ma muhammadun ma kana muhammadun aba ala muhammadin muhammadur rasulullah ko ba haka ke ba wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin ala muhammadin wal ladina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzila ala muhammadin wa huwa al-haqq min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum muhammadur rasulullah wal ladina ma'ahu ashidda'u al-kuffari rahama'u bainahum so hudu ko to matansa babu wanda sunanta zo cin alkur'ani kaf ya ce to ya za a yi a ce sunan annabi musa ya zo alkur'ani fiye da so ɗari amma kuma shi sunan shi so hudu ya zo munan yanzu hatta da kai in an ka ce za a wani al'amari za a yi a faɗi sunaye ka faɗi sunan wani so ɗari sannan ka faɗi naka so hudu kun san ko malamai ba su yawan ga aiki yanzu eh kayan wani malami shi faɗi sunan wani malami sai faɗi nashi so ɗari sai shi faɗi na wani so guda ya ce to bari ɗan taimaka ko ba haka ba sannan sunan maryam ya zace alkur'ani wurare daban-daban amma sunan matan shi gaba ɗaya ba wanda ya ambaci sunanta to ka ko ga tun daga uwar gida har amarya amarya wanda adda matsala a ce cikin qur'ani ya ambaci sunanta kuma a ambaci wata sunan mata kaga ai mutum ya fi son a ce ya ambaci sunan kanshi da sunan matan shi ya faɗi da bidai da dama mai so ya diba littafin shi da tarihin shi zai gani mutumin ƙasar Canada ne wanda ya musulunta to don haka dai alqur'ani yana bada al-ikhbarul ghaibi yace abu kaza zai kasance kuma a zo a iske haka nan zai kasance ba wanda isa ya hana abin nan ba zai kasance ba dan Allah da ya bada labari ya fi karfin wani ya hana shi aikata abin da yake so mun fahimci wannan da kyau ko ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء سنة الله سبحانه وتعالى يكرب توبا وان يسو والله غفور الله ما يغفر ني سي الشافي ينا غفر تم ينا غفر تدك ذنوبي قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم رحيم الله ما يجن كاي ني ما يجن كاي غوا رحمه الله بي كاو زوا ga kaza ba ta shafi komai da komai ina fata an fahimce ni yace wa rahmati wasi'at kulli shay rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adhabal jahim kuma ya zo cikin hadisi na Abu Hurairah cikin sahih al-Bukhari Allah yake cewa sabaqat wa tu rahmati ghadabi rahmata tarin jayi ko galabat a wani lafazi tarin jayi ko ta gabaci hushina kenan wanda bai tuba ba kaga Allah azabtar da shi kai baka fi Allah tausayi ba Allah ya fi ka sanin dalilin da yasa an kai masa azaba mun fahimci wannan da kyau ko to kafin mu wuce a aya ta gaba akwai mas'ala wato guda da nake so in tattauna akan ta game da abin da ya shafi tuba shine cewa malamai suke cewa cikin tuba akwai sharuɗa na farko daga cikin su akwai mi annadamu alama fat ko mutum ya da dama wani yato Allah ya uda ila zam ya niyya kuma ba zai dawo zuwa ga aikin zunubi ba fi ma baqi alaihi min umrihi ko in ji abin da bai ahlare yace abin da ya masa saura na mi na rayuwarsa wa an yaqla fil ma'siya ya kame ko ya cirke kanshi daga sabon Allah in kana mutalabbisan biha in ya kasance mai cuɗanya da sabon Allah to sai akwai na hudu raddul mazalimi ila ahliha wannan tsakaninka da Allah ne in kuma ka ci dukiyar mutane sai ka bi sai ka dawo da ita to iskalin da akwai na farko a cikin al'amarin tuba to shi annadamu nadama ai dan adam bai isa ya kan shi nadama ba ko ba haka nan bane ba ka isa kanka nadama nadama zo ba take yi ba cikin kazo ba domin abu ne wanda yake da alaka da zuciya infialun ne wato kamar zuciyarka ce za ta tasirantu da wani abu amma ba kai ne kake sawa ba don ba kana son kai nadama ba kake yin nadama mun fahimci wannan to kuma an ce cikin sharuɗan tuba take to ya za a yi a sharuɗan ta ba abinda kai ba za ka iya yi ba infi'alun la fi'lun sai malamai suke cewa a nan abinda aka so da kai kai asbab kai asbabu kin nadmu sai nadamu yanzu kun ga yanzu misali idan mutum ne ya son yi kuka sai ya tuna da ababen da suka yi suka bata mishi da rai zai kuka ko ba zai kuka ba sai ya kuka to in ka tuna sabon Allah da kai da irin wato muninsa da irin abin da zai haifar maka da hushin Allah to sai nadama ta zo maka mun fahimci wannan da kyau ko iskali na biyu kuma shine malamai suke cewa wato kamar mutumin da ya batar da mutane bayan ya batar da mutane banna ta yadu to kuma sai gane banna ce sai ya tuba to yanzu shin dole ne waɗansu sun mutu waɗansu suna da rai ya zan yi shiga da wannan banna sai malamai suke cewa a'a waɗanda suka mutu ba wani abu akan shi domin sun riga sun mutu akan wannan banna kuma Allah bai dora mishi cewa ba sai ya shiryar da su kuma da suka karbi wannan banna dama banna in ka karbe ta galibi ita dace da son ranka ne na biyu waɗanda suka yi saura a duniya sai ya yi da'awa iya inda sautin shi ya kai ya gyara baki abinda zai iya gyara ba wanda bai jiya ba kuma shi ya dai tuba kuma Allah subhanahu wataala da karbi tubansa ina fata an fahimce ni domin la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha dan da an ce duk waɗanda ka batas sai ka je kai musu wa'azi to kaga aiki ya same ka in ma yanzu ne a zamanin intanet da dama dama mutum ya shiga cikin whatsapp ya yada a ta yadawa cikin facebook kilin da yawan mutane za su to amma in babu irin waɗannan ko akwai wannan ba kowa yake jin sauraron whatsapp ba ba kowa yake kallon whatsapp ba ba kowa yake abin gaba almuhimmu dai in ka yi bakin iya abin da za ka yi allah subhanahu wataala bai karɓa maka ban sani ko mun fahimci wannan ba wannan yana daga cikin abin da malamai sun ka kawo kalima ta taba ya tubu tana nufin raja'a in Allah ne zai karbi tuba sai a ƙara mata ala innama tawbatu ala Allah lil ladina ya'maluna su'a bi jahala in kuma mutum ne zai tuba sai a kawo ila gani ko wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba taba yatubu raja'a ko ba haka ba saba yasubu raja'a ko ba haka ba ba yabu raja'a anaba yunibu raja'a raja'a ada ya udu raja'a sai ka karanta littafin al-alfazul kitabiyya na abdurrahman al-hamadani shi wannan littafi wani malami ya ce inda na ga lokacin da wannan malami yake rubuta littafi da sai na sa takobi na datse hannunsa aka tambaye shi akan makallahu me yasa ya ce to ya bata dalibai saboda wai saukin da ya madalibai ne ya nuna maka saukin littafin cikin larabci wato yanzu yanzu ba na kamo kalmomi masu ma'ana daidai ba waɗanda su ma'anarsu tana kusa ko ɗaya ne to sai shi haɗa kamar kalma talatin ko arba'in sai ce maka duk laraba suna cewa kaza suna cewa kaza suna cewa kaza kenan in ka diba wannan babi za ka samu kalma talatin ko arba'in masu ma'ana iri ɗaya an taimaka maka ba taimaka ba ya ce da na ga wannan malamin lokacin da yake wannan littafin da na datse hannunsa saboda ya bata ɗalibai hikima ce ta malamai to Allah ya taimake mu Allah mu je aya ta gaba duk da ke lokaci ya fara tafiya
يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم za mu fara da tafsiri na jalalaini kamar yadda al'adar ta gabata Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku da kuka yi imani innamal mushrikuna najasun su mushrikai ba komai bane sai najasa an gane ko su ba komai bane sai najasa anan sai inna ma tufidul hasr ita inna ma in an ka kawo ta tana nufin alhasru an sha makance ko alqasru ka karanta uslubul qasr da alhasr a cikin littattafan balaga da littattafai na usulul fiqh ma'ana an wato ko ay qasru huk- wato mawsufin ala sifa ko ko qasru sifatin ala mawsufin ko qasru hukmin ala shay'in ko qasru shay'in ala hukmin sai ka karanta shi to ma'ana an dauki najasa wato najasa abinda an najasa an nuna mushrikai ne kawai najasa to kaga wannan hasub ne gaira hakiki domin ba mushriki dai an najasa ba ko ba haka nan bane kashi najasa ne ko ba najasa bane fitsari fa innamal mushrikuna najasun koko su mushrikai kawai najasa ne ma'ana kamar ba su da wata sifa wadda ba ita ba a'a alhali ko suna da wata sifa mushriki na iya zaman tuwa uba ko bai zaman tuwa uba ya haihu in ya haihu ai uba ne in an haife shi ai ɗa ne ko ba haka nan bane to yana iya ɗauka in yana da mata ai miji ne to nan sai zaman to hasrun ne gaira haƙiƙi ko ko idafi an gane ko akwai hasra haƙiƙi innama Allahu ilahun wahid haƙiƙa Allah abin bauta nawa ne daya wannan ba a samun Allah da biyu wannan haƙiƙi ne amma idafi ana iya samun wata sifa ta daban wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kun bane illa manzo kaga sifar da daya aka bashi anan to ba yana nufin ita kadai a sifarsa ba a'a annabin Allah ne kuma ya ayyuhan nabiyyu kaga annabi ne inna arsalnaka shahidan kaji wata sifa ta shi wa mubashiran kaji wata ونذيرا كاجوتا وداعيا إلى الله بإذنه كاجوتا وسراجا منيرا كاجوتا kuma in ka diba cikin sahihul bukhari sifofin shi da suka gabata cikin littafin da suka gabata al-aqib al-mahi kuma cikin alqur'ani sifofin shi daban-daban alladhina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummiy alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal-aghlal allati kanat 'alayhim فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون تو إنما المشركون سو مشركي نجس أي نجساني قذر واتو أبن إيكا قزمتا لخبث باطنهم سبودا باطنهم أبن دا أمبوين الأمر ينسو إنجما لما دوري ما أنا واتو زوتي يسو كنن سبودا مموناتي تا قدر تشركه shi ko shirka najasa ne yin aikata shirka shi ma najasa ne gumaka najasa ne fashtanibu rijisa min al-awthan washtanibu qawl adh-dhur war-rujiza fahjur Allah subhanahu wataala yace to fala yaqrabu al-masjid al-haram kada a bari su kusanci masallaci mai alfarma balantana masu shige shi kusanta sama an hana wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila ko ba haka nan bane wala taqrabu al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wala taqrabu mal al-yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah malam yace ai la yadkhulu al-haram kada su shiga harami nan da an ka ce masjid al-haram kan mu ce masallacin makka shi kadai a'a haramin makka an hana su shiga shi ko harami ba wai masallacin ka bane garin makka shi na cikin harami kewayen garin makka akwai iyakoki daga gabas da yamma da kudu da arewa waɗanda suke nuna iyaka harami shi yasa wanda yake zuwa saudiya ko ga an gudu kasar saudiya zai ga an sa wata alama ga inda harami yake farawa hududul haram to haramin gaba ɗaya ake nufi kaga in ka ɗauki gundarin lafazi a matsayin ka da ɗalibi kace fala ya karabul masjidal haram ka ku su kusanci masallaci mai alfarma sai a ce maka kai ba haka ake nufi ba na ana nufin harami gaba ɗaya kuma sai ka je ka san iyakokinsa sai Allah subhanahu wataala ya ce fala ya karabul masjidal haram ba'da amihim hada bayan wannan shekara tasu mai jalali ne ce amu wato ama tis'in min hijira shekara ta tara bayan hijira ko ka ce ami tis'in min hijira shekara ta tara bayan hijira wa in khiftum ailatan in kun ji tsoron talauci faqran kenan al'ail aila shine talauci bin qita'i tijaratihim ankum saboda kasuwancin da kuke da su zai yanke ko ba haka bane eh to ana tsoron ko talauci ya biyo baya to fa saufa in kun bari mu ce a yanzu kasashen Afirka da Larabawa in kuna jin tsoron turawa talauci ya same ku saboda kun ce in babu turawa za ku halaka fa saufa yughnikum Allahu min fadlihi insha fasaufa yughnikum Allah da sannu Allah zai wadatar da ku min fadlihi da falalarsa insha in Allah ya so malam yace wa qad aghnahumullah Allah ya wadatar da su bil futushi lokacin da suka je suka yi budin karuruwa daban-daban suka yaki suka samu ganima kenan an gane ko wal jizya kuma Allah ya wadatar da su da jizya wanda za amsa ga ahlul kitabi domin shi an yaki an samu ganima an samu dukiya ita ko jizya ma arziki ne mai mai maituwa domin mi domin daga shekara zuwa shekara za a karbe ta kun ga Allah ya ba su arzikin da za su wadatuwa dan mi Allah ya faɗi wannan yace inna Allah alimun hakim hakika Allah alimun masalina hakimun kuma Allah subhanahu wataala mai hikima ne to me yasa sai aya ta rufe da waɗannan sunayen ya kamata mu fahimta duk inda muka ga suna Allah yana da alaka da aqida yana da alaka da fiqh yana da alaka da tafsiri ina fata mun fahimce ni in ka shiga cikin lugha alimun ka san ko ce siga ce sigatul mubalagha ce hakimu siga ce ta mubalagha fa'ilun fa'ilu in ka shigo cikin aqida sunayen Allah da sifofinsa ba wanda yake dauke da su babu wanda adda ilimi irin na Allah babu wanda adda hikima ta Allah alimun bai ce bi kaza ba a Allah ya san komai ya san abin da baku sani ba hakimun bai ce bi kaza ba duk abin da Allah ya akwai hikima ko ka gane ko baka gane ba to kuma waɗannan sunayen me yasa yake yawan kawo su tare al-muqarana sai kaga yana kawo ghafurun da rahimun tare galibi kuma ya kawo hakimun da alimun tare ko ya kawo hakimun ya kawo alimun ko ya kawo alimun hakimun me yasa ya zaɓi wannan muqarana din saboda ilimin da yake zance ba abin da zai yi ba tare da ilimi ba sannan kuma hakimun ne baya yin abu ba tare da hikima ba domin akwai mai ilimi wanda yake ni sai ya saba ma ilimin sa ko ba haka nan bane wani malami aka ce aka ramaka Allah kuna guna wa'azi kuna cewa abu haramun haramun ne kuma kuna aikatawa yace ba ku san sunan mu ba an ka ce a'a yace sunan mu manya masu da gayya domin akwai wanda yana da ilimin amma baya aiki da ilimin sa to akwai wanda kuma yana da hikima amma bai da ilimi sai zama to hikimar shi takaitatta ce to sai Allah yake yawan hada waɗannan to munasaba inna Allah shi Allah alimun masanina ga hanyoyin da zai ba ku arziki kuma ya san wanda ya cancanta ya ba shi arziki hakimu kuma Allah gwanina ya san yadda zai tsarawa arzikin ya zo muku cikin hikima sai an ka kawo munasaba amma in baka san wannan ba sai ka je kai abin nan to duk da ke lokaci ya matso ibnu ashur a cikin wannan tafsirin sa yace wannan aya istinafun ibtida'i wato magana ce wadda an ka fara ibtida'i kullum mun ce ibtida'i kamar magana ce wadda tana da alaka da abin da ya gabata amma tana da nata tana da tata marufa mai zaman kanta malam yace lil ruju'i don a dawo ila gharad iqsa'il mushrikina ala al-masjid al-haram dan a dawo zuwa ga wancan garadi da an ka fara na hana mushrikai su kusanci masallaci al-alfarma al-mufad wanda za a fahimce shi daga mufad daga fa'ida ne za a fahimta bi qawlihi inda Allah ce ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah shahidina ala anfusihim bil kufr ashe duk ayoyin da suka yi bayanin yadda za a yaƙasu a kore su daga mi daga masallaci mai alfarma su ne suke wato aya tana da alaka da wannan garadin duk da tana dauke da nata tata manufa ta daban to amma kuma tana dauke da wata manufa ta mi ta wato tana dauke da manufa wadda ta haɗa ta da wadancan ayoyi tana da manufa khassa wadda take da alaka da ita tana da manufa kuma amma wadda take da alaka da wadancan ayoyi bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum min almushrikin kaga ayin barra da gare su fasihu fil ardi arba'ata ashhurin an basu wata hudu sannan kuma fa idan salakha al-ashhurul hurum faqtul mushrikin haythu wajadtumuhum an kari da su alƙawalin su an watsar da shi kaifa yakunu lil mushrikina ahadun inda Allah wa inda rasulihi illa alladhina ahadtum inda al-masjidil haram an faɗi cewa da suka sa a yaƙe su ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum an sake cewa a yaƙe su qatiluhum yu'adhibuhum Allah bi aydikum an ce busu cancanta ba da kula da masallaci mai alfarma da Makka ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah ko an ya'muru masjid Allah wa taqra'a shahidina ala anfusihim bil kufr to an sake dawowa dai yanzu wato ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al-masjid al-harama ba'da amihim hadha kaji wato sifar da wato alaka aya da ayoyin da suka gabata to akwai bayani mai yawa karkashin wannan aya imamu suyuti a cikin littafin sa wato al-iklib fi istinbat at-tanzil ya kawo wata mas'ala yake cewa abinda malamai suka faɗa innamal mushrikuna najasun yace istadalla biha akwai waɗanda suka fa hujja da wannan aya bi najasatihim cewa su mushrikai su najasa ne haqiqatan haqiqa an gane ko hatta yanju salma bi mulaqatihim hawa suka ce in mushrikai suka taba ruwa to ruwan sun kuma najasa wa yajibu alaihim ghusl ya zan wajibi mutun yayi wanka idan aslama idan yan musulunta tunda shi najasa ne za mu zo bayani kan wannan mas'ala shin ya zan wajibi ko bai zo wajibi ba kuma zan ce mafi inganci wajibi ne don abinda malamai suke gani wato waɗansu da suka musulunta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya umurce su su yi su wato su yi wanka an gane ko za mu zo sati mai zuwa mu bayani in Allah ya yarda wal wudu'u ala man safahahum wasu kace dole ne ma wanda ya hada hannu da su sai ya sake yin alwala amma wannan an yi mubalaga su najasa ce ma'anawiya ba najasa hissiya ba ma'ana shirka najasa ce amma kuma cewa in an haɗu da su sai an ba da hannu malam in mutum na rayuwa Amerika da Faransa kace duk in ya gaisa da wani sai ya sake alwala ina ganin ka bashi aiki ko ba haka nan bane to amma za mu zo sati mai zuwa insha Allah mu faɗi gungun malamai a ƙarƙashin wannan matsala in Allah ya so duk da yake lokaci ya kai ƙarshe ana ramma wagga aya da ta zo ƙarshen wannan aya duk harafi shi na da lada goma don haka ka karanta wannan aya mu samu ladarta kuma duk wanda musulmi ya yi niyyar Allah ya bashi wannan ladartun da duk muna tare qatilul ladina la yu'minu billahi wal yawmil akhir قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh